الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم كأنبت راند تشقق السماء سما ذات تسطاجي بالغمام تارد غراغزان دكي cikinta shi algamam wa huwa gaimun abir shine farin girgije in shakkati sama'u wa shakkal gamamu alladhi tahta sama sama ta tsatsage giragizan ma da ƙarƙashinta dukkan sun tsatsage wannan zinar mala'ikatu min kulle sama'in aka saukar da mala'iku daga kowace sama tanzilan sabkawa fayatil mala'ikatu sai mala'ikun da ke cikin saman na hasaba ta bakwai da al'arshi da ko'ina duk su sauka ha za yau mulkiyama wannan shine ranar tashi kiyama الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك ملك يومئذ والنرانا الحق ملك متبتي يتبت للرحمن كالله مي رحمة kaga Allah ya kawo sunan mai rahama saboda ya sauke jalalar da ke cikin wannan rana daban tsoronta sai ce lirrahmani ga Allah mai rahama zalikal yawmu wannan rana almulku fi kulli yawmin lillah ko yaushe ma kowace rana mulki ya tabbata ga Allah walakin huwa munaza'un fil mulki al'an amma yanzu ana ja'in ja da Allah cikin mulki kullum yadda'i mulkan kowa ma na da awashi ma na da mulki Singor yadda yi mulka Senegal, ƙasanmu Singor shugaban ƙasa yana da wacce shi adda mulkin Senegal. De Gaulle, De Gaulle yadda yi mulka Faransa yana da shi adda mulkin Faransa. Gorbachev shugaban ƙasar abin da yake nan ko Rasha. Kullu ahadin ya mulku shay'an kowane ɗaya daga cikinsu yana da yana mallakan mulkin wani abu. a nan duniya to ko muna mutum na da awa shi na da mulkin gida wana da mulkin mata wana da mulkin mota cewa dai wannan nawa ne wannan nawa ne amma iza ja a yawmul qiyamati in ranar tashin kiyama ta zo Allah zai ce limanil mulkul yawm yau wa adda mulki yau wa adda mulki yau ba ni ba wa adda mulki yau ya ta faɗi amma sai ka ji cit la ya ci jawabun jawabi ba zai zo bayan Allah ya ce limanil mulkul yau wa adda mulki yau kuma mai mulki ya tanka sai a yi cit yujibu nafsahu sai Allah ya karba maka ne ce lillahi wahidil qahar yau mulki ya tabbata ga Allah makaɗaici wannan mai rinjaya almulku fi kulli yawmin lahu mulki kan kullun aina Allah ne walakin munaza'un fil mulki yau sai dai yau ana ja in jan mulki da Allah wa fi dhalika al-yawm amma a ranar tashin kiyama almulku lahu mulki ya tabbata ga Allah li'annahu la munazi'a lahu dan ba mai jaya da Allah cikin mulki huwa yawmul hashr shine ranar tara mutane taron tashin kiyama yuhsharu jami'u ma ala wajhil ardi za a tattara dukkan abin da ke saman ƙasa min bani adama daga 'ya'yan adamu su ne mutane a tara su guda wahum ushurul jinni dukkan su kashi ɗaya ne cikin kashi goma na aljannu wa yi husharu ma alal ardi min aljinni ba sai a sa a tara abin da ke saman ƙasa na aljannu su kewaye mutane wahum ashirul mala'ikatin lalina sakadul arda aljannun nan doya an tara su ɗaya ne bisa goma na mala'ikun da suka zauna cikin ƙasa su ba sai a sa su kewaye aljannu aljannun na kewaye da mutane ويحشر الملائكة الذين سكنوا الأرض وهم عشر الملائكة الذين في السماء الدنيا سيأتارى ملائكون دكي سمن دنيا su kuma in sun zo ushiri ne ga mala'ikun da suke nan duniya sanda akwai duniya sun maka zalika sannan a sauko da mala'iku na sama ta biyu su ma na sama ta biyu ushirin na ƙasa sama ta ɗaya ushirinsu ne a sauko da mala'iku na uku su ma na biyu ushirinsu ne haka dai haka dai har zuwa a sauko da mala'iku al'arshi wahiya sittu mai ati alf wa sittu na alfan na'am sun maka zalika ila an tatiya ala sab'i samawatin haka za a yi ta yi dai har kai mala'iku sama ta bakwai sauko su ko sauran mala'iku duka to ɗaya bisa goma su ne wahum ushuru ma fil baitul ma'mur amma su kuma ushurin mala'ikun baitul ma'mur ne su ma za su sauko su kewaye su wa zalika ushuru ma indal kursi su mala'ikun baitul ma'mur ɗaya bisa goma wanda ke wurin al'arshi ne su ma za su sauko وذلك عشر ما في أسطوانة واحدة من أسطوانات العرش wannan su kuma ushiri ne bisa ga mala'ikun ustuwana na al'arshi wa hiya sittu bayata alfi wa sittu na alfan su ko gimshiƙan al'arshi ginshiƙi ne dubu ɗari shida da sittin to kowane ɗaya mala'ikun da ake waye da shi na ƙasa ɗaya ne bisa goma gare su wato sunnunka su goma kenan wa ila ma wara a zalika su ma abin da ke bayan al'arshi za su sauko su ma sun yi goma na al'arshi ila alamin ruka haya zuwa alamin ruka wa kullu sinfin kowane sinfi daga wannan mala'iku ya ci zai zo ya hudu bi man qablahu zai kewaye waɗanda sun ka gabace shi aljannu ya halikuna ala bani adam ashara marratin ƙarin bayani dai aljannu za su kewaye 'yan adam hakewayo goma wal mala'ikatu ashara marratin mala'iku su kewaye aljannu su kuma sahu goma alal jinni sun maka zalika sannan mala'ikun sama ta ɗai su kewaye su hassahu goma na biyu su sauko su kewaye su hassahu goma haka dai har zuwa bayanin da yi lihaza yuqalu da haka sai ka ji Allah ya sa a ce in istata'tumu an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan to ku mutanen da a can can tsakiya tsakiya in kuna iya hita daga sasannin sammai da kasai bismillah duk mai iya gudu an ba shi dama ya maza maza ya wuri ya tsere ma Allah ce la tanfuzuna ba ku da ikon zarcewa da fita illa bisultanin sai da iko ba ku da shi kuma الملك في ذلك اليوم للرحمن mulki a wannan rana ya tabbata ga Allah amma sai ya ce ga Allah wannan mai rahama tun da kaga an ce an kewaye kaso goma wanda ya kewaye kaso goma shi ma an kewaye so goma shi ma na an kewaye so goma ta ga za ka yi tsammanin wani irin bala'i ne da ba ka hita sai Allah ya ce kuna nan ga hannun Allah amma ar-rahman mai rahama ga muminai da haka hankalinku ya kwanta tun da kuna da Allah mai rahama shi ya hikima kawowa lin rahamani bai ce lillahi ba ko lil kahari ko lil mudilli ko haka da ya ce lin rahamani lillahi ya tabbata ga Allah sama nafsahu ar-rahmana fi zalika fi zalikal hauli ibqa'an lirraja fi qulubina Allah ya ce maka ne ar-rahman mai rahama kuma kaga rahama ga mamma wata shi komi da komi ya faɗi wannan ya ambaci kanshi da shi a wannan matsanancin tsoro don ya wanzar da ƙaunar rahama cikin zukatan muminai adatul qur'ani abinda al'ada alqur'ani kullama zakara wa'idan ardafahu bi wa'adin koyaushe ya ambaci narkon azaba to sai maza maza ya gwama shi da alkawali na rahama lina jama'a bainal khawfi war raja dan mu mu hada rayuwarmu akan tsoron Allah da kuma ƙaunar rahama Allah in kana jin tsoron Allah to sai ka ji tsoron saba mashi in kana raja'i ga Allah sai ka ƙaunaci gafara da rahama ga Allah da haka nan ba a son ka ɗauki Allah wani ciji Allah ba zai maka rahama ba Allah ba zai koyi ba haka ka zama kamar annan da an ka ce Allah na iya bashi mota ya ce a na sai na iya kashe ni yanzu eh shi kan na tabbata amma ya bashi abin alheri ba zai bashi ba amma dai ya sai na kashe shi to kaga alkhawfu ya cika zuciyar shi ko yan garaja ya cika zuciyar to duk wani sabo sai ka ce kai baki me yake ga Allah ai ya heman zai yi irin masu cewa salatul fatihi guda duk bannaka sai kayan rara to ai ba nan take ba ka rasu kana kiyayya da shehu tijjani ka zage shi don da ya zaga shehu tijani zai mutu kafiri to duk ibada wanda ya mutu kafiri bakin mai take zaba haba'an mansura dan haka da shehu tijani ya cika cewa duk alƙawalin da yi bi sharadi adamil amni min makarillah duk sharadi da aka yi na samun raja'i da samun fadala da samun girma da samun gafara da samun sanda za ka rasu ya zama zan Allah na zaune sallallahu alaihi wasallam wurin kamarinka yan an zo ma hisa yan zo maka magana bincike suna kida munkar manzo Allah ya zo ya bada amsa a madadinka gobe kiyama kana tashi manzo Allah ya tare ka to da sharadin adamul amni min makarillah rashin amince makarillah abinda an rashin amince ma amrun makarillah kai ga wani abu da Allah ya baka kai tsammanin ko ka sha ka tabbatar da cewa kai dinnan zunubi bai cutar ka to duk wanda ya doka haka nan an gama ɓanna saboda zai mutu babu imani girman ka da ɗaukakarka kana na Allah kana tsoron Allah kana saba ma Allah kun rabu jibril ya ce mamakin su shedan suna hangen yahi su ga Allah amma sabo guda ya ma Allah Allah ya tsine mashi ya kore shi ya ƙi shi ya ƙi duk abin da ya taba duk abin da shedan ka so da wanda ka son shedan Allah bai son su to don haka yan uwa a ji tsoron sabon Allah a yi ƙoƙari wurin tabbatar da ƙauna Allah da jin tsoron Allah cewa wanda ya ji wanda ya san wuta shi ka tsoronta to kai da ka san Allah kai ya kamata ka ji tsoron Allah to ka rayu tsakanin alkhawfuwar raja shi yasa yan aya ta kawo wa idin azaba nan da nan sai ta kawo magana ta kuma ga alƙawalin samun gafara da rahama kama ya kulu kamar da Allah ke cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah wada kai ne yace ina ba ku tsoron Allah to sai yace Allah ne ka tsoratar da ku kanshi ni fa Allah banda dadi ga kahiri ni fa Allah banda sauki ni fa Allah ba haka nake ba ku ji tsoro na ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah da kai ne ka ba ku tsoro da Allah to kaga sai ka ce kai aiko lalle babu inda mutum zai tsira sai ce wallahu ra'ufun bil ibad amma wa shi Allahu mai tsananin jin kai da tausan bayi ne da haka wancan jin tsoron da ya baka ba zai darka da zuciyarka ba ka ɗauki Allah ciji yace yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah na tsoratar da ku kan shi hadha dhahaba bi qalbil abdi ila gayatil faza' ya ce wannan zai tahi da zuciyar bawa zuwa kai matuƙa hirgita da jin tsoro sai Allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tsananin jin kai da tausayi ne ga bawa kaga yusakkinuhu yana natsar da shi yana sa mishi as-sakina a cikin zuciya ta man khashiyar rahmana wanda ya ji tsoron Allah mai yawan rahama ah to tunda yawan rahama gare shi ko ka ko baka ji tsoro ne ba ai rahama zai maka kamar da wani ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya an ta lahira wa zai hisabi Maza Allah ya ce Allah da kai ne zai hisabi sai faɗi ya kama dariya ya yi ta tuntsular dariya eh Maza Allah ya ce kai me ya baka dariya haka dariya haka ya ce ah, to ya rasulullahi in dai Allah zai hisabi ai wallahi da yahi mu na zai yi ai shi mai girma in ya ga lahi kau da kai kai yayi kai abin da maha gudu a ba sai ba ta gani in an ka ce wa mala'ika duk wanda adda ka zaje washi wuta kan ka tantance kaji kan ka wuta to amma shi Allah ai ya hiwa zai yi kaga kyakkyawan raja'i kenan to haka ake so tsakaninka da Allah to amma kuma duk da haka sai ka waiwaya shi dan wallahi guda ne tak yi sujada ban yi kuma shi ga hauka ne wai girman Allah ya sani ya zai mu wani ba Allah ba sujada shi da kai ne bai yi ya mance da Allah ya ce yi in bai yi ba Allah ya ganin bai sai sa shi ba tulahin nan guda shi wane ko sanda annabi Musa zai ta yi ganawa da Allah subhanahu wataala shi dan ya bayyana gare ya ce Musa in ka ce wurin Allah ka ce ma Allah ni dai duk cikin halitta ni kadai abba asu in ka ga an ki wani so na yayi koko ni na so shi wannan abu na damu na a maida ni cikin yan uwa bakin mi niki ga Allah har zai tsaya tun lokacin ya ɗauke ni maƙiyi eh annabi Musa ya ce ya ga banajati sai ubangiji ya ce to zaka ce baka wadi sako ba ya ce Allah ai kai ne mafi sanin duka wani mai sani ai shedan ya baka sako ya ce Allah na san ka sani ya ce ai sako amana ce in baka wadi ba baka yi da amana ba ce to shedan ne ya ce wai duk wanda aka ƙi don shi aka ƙin wanda aka ƙi kuma cikin duniya da halitta ba ka ƙin kowa sai shi kamar da shi cikin yan uwa kaga bai ce a ce ya tuba ba sai Allah ya ce ai kai Musa abinda baka sani ba shi shedan na riga na yi shi mara arziki ba zai tuba ba ya ce to Allah kai ne mafi sani amma sai dai kamar ya yi nadama ya ce to in ka je ai zai dawo in ya zo ka ce mishi na karɓa amma da sharaɗi zan yahi mishi amma dama ainihin shi gare da guda ne shi ya jawo saura yi ma adamu sujada ya ce bai yi to yanzu ya je tsibiri wuri kaza akwai kabari na nan zan fidda shi na adamu ne shi ke kwance wurin ya duka ya sujadan nan da ya ce bai yi in yayi na gafarta mai musa ya ce aiko ya yi sa'a ya ce to tahi annabi musa yana sauke kaya ne sai ga shedan musa an dawo kalimun lahi abokin magana da allah ka dace na dawo ku a a in jin ka da sako na ce ni habba so in iya ba allah ya ce sai na yadda amana ce to an gafarta min ko an yahi mani ya ce ito kamar dai a ce za a yahi maku amma yahi maka amma ya ce ai kai ka sani laihi guda a tsakaninku yi sujada ga adam ka ce ba kai ya ce yan yi haka cito ya ce ka je tsibiri wuri kaza za ka ga kabari adamu ne akwaci ka duka kai sujadan nan kana yin ta in ka taso an gawarta ma ya ce musa kenan ni da ran adamu da lahiya ta yi niƙi mai sujada ba shekara dubu kaza ya tsuwa ya koma ƙasa a ce in duka ga ƙasa sai a sai dai a tabbata da ake ya ce ko can ku Allah ya ce ba ka tuba ce to lalle dai ka inda tana duka ma adamu to lalle sai dai a tabbatar da tahiyarka shi ke nan ku ya tahiye shi to kaga shi kadai abbe amma ko shi kaga yana da raja'i tsakanin shi da Allah an ce sun taba samun ganawa da wani sufi ya ce ai kai wai wani ku kadai ka kina kuma duk bala'i ku ka la'anta ta ku ka koya mutane zagina da la'anata amma ni da Allah shirya za mu yi kuma samun rahama ce ai har abada Allah bai gata kai ce ashe ashe baka iya Qur'ani ba ce ni yace kware ku ga ayacin Qur'ani za a gafarta mana yace kai din yace ni ko fa ce to wace aya cewa rahamati wasi'at kulla shay'in sai tsaya bakin nan fadilul musallina da ya can ga fasa aktuba lil ladina amanu sai ya ce rahamata ta lauci komi in ji Allah wa anna shay'u min al ashiya ni ma ai shay'u ne da haka duk za a gama wannan kun gama abin da hukai Allah ya ce ya gafarta mana in shigewa ta aljanna ko ba ku da ikon korata to kaga shedan na da rajayi tsakanin shi da Allah to kada ya hika kai ka ɗauki cewa dan kana sabo a ce ka tuba ka cewa kai ko ka tuba ai wuta kai sai ka shige ta sai to shikenan zo ka shiga wutar kenan baka tuba ba akwai wanda ke ganin haka nan cawai zunubin da suka yi to dan sun tuba ko dan sun yi sallah ko azumi baki mai ibada take sai su ki tuba zuwa ga Allah saboda ganin wai ba su da rabo ga Allah to kakka zama irin su duk sabanka tuba ma Allah in sallah ta zo ya alwalla ka ce kai sallah ya hi maka kaga kila ma isa kamar barawon rabi'atul adawiya ya ce sata ɗakin ba komi ya ɗauki buta ko ruwa babu zai ta ce kai bawan Allah zo sata ka zo ya ce i to ai mu ɗakin ba ma da abun duniya ba mu komi cikin ɗakin da an bari ka ɗoka ko a baka babu komi to amma mu ba mu so a zo wurin mu a taɓe a te ba komi kaga buta ga ta dan zuba ruwa kai azalla kai raka a biyu ko lada ka samu yace koto ya zuba ruwa ya alalla ya raka a biyu yana sallamewa sai ya tashi ya kawo wata ya sallame ya tashi shi dai abba ya bar sallah ba har alfijir ya kullo kuma ko da alfijir ya kullo ya riga ya tuba ma Allah taubatan da suwa Allah ya gafarta mai sun shirya da Allah ya hita shikenan kuma tace ya rabbi shekara ta kaza ina nan ina bauta maka ya Allah ina kuka Allah ni ban san matsayi na gare ka ba amma ga bawa cikin sabanka ya zo raka'a biyu ta sa ka gafarta mishi ya Allah ni mi an matsayi na gare ka sai ce ab to ai matsayinki shi ya kai mun ka gafarta mai to balle ke haka bayan Allah suke da Allah bainal khawfi war raja to kaga ita ma da irin su al-hasan al-basri ke zuwa wurinta don neman shirya kamata ya da ba arziki ta dawwama kan raja'i amma kaga kukanta ba wai son Allah ba don kukanta ita son Allah kawai don ita ko aljanna ba ta so ta ce Allah sa wanda kaka so aljanna ka sa baƙiyin ka sashi wuta ni ko ka bani kai kai dai nika so ya Allah amma har duk da haka akwai khawfu akwai raja cikinta da zaka mu tabbata bai da khawfi war raja khawfu ɗinmu ya sa kan mu sabi Allah da gangan raja'u ya sa mu kyautata ibada mu yawaita tsakaninmu da Allah Allah ya ce man khashiyar rahmana al-khashiya khawfun shadidun tsananin tsoro shine khashiya qaranahu bir rahman sai Allah ya gwama shi da suna dai ar-rahman kuma ta wani wuri ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim shi ya ce wa anna azabi huwal azab lali nabbi ibadiya kai ka sanar da bayina fa ana allah gafurur rahim ni fa ni ne mai yawan gafaran nan ni ne mai yawan rahama kuma kaga ana gafurur rahim jimla ce ismiya duka tarafaha ma'arifa ne ana ma'arifa ne algafur ma'arifa ne haka akwai hasur akwai kasur a ciki ana algafur ni mai gafara ne kawai ce rahamata ta riga hushina ta riga azabata in ka ga an kai shi wuta to shi ya kai kai ne sukan cewa in ya shiga wuta shi ya ɗauko itacen da huwa ta arrahim mai rahama sai ce kuma wa anna azabi huwal azabul alim amma ka gaya masu duk da gafarata duk da rahamata in ka zo babu shiri tsakanina da kai to azaba ta shi a azaba al'alim shi ma haga huwa al'azabu al'alim shi ne azaba mai raɗaɗi babu azaba mai raɗaɗi kamar azaba ta da haka nan to ka zauna bai na lahaufiwar raja bai na lahaufiwar raja wani bawan Allah na fama da matsalar ciki ya ce ashe jahannama ba sai an ta lahira ba ce wallahi ko cikin cikin ka sai Allah shi maka jahannama ya ce yana ji in ba kwashe kayan ciki ne an kai an ka sake mishi wasu ba wallahi bai samun lahiya ashe kowa hanji ne da matsala sun rube wani wuri sai da aka yanke aka jona ya samu lafiya zuwa ɗan lokaci to kaga al'azabul alim ba sai an yo gayya ba komi na jikinka ana iya sa zama al'aza ko ɗan ka kare an ka bakka da shi sai ka haukace Allah kiyaye mu kazalika samma nafsahu ar-rahman to da Allah ke hada rahama da azaba azaba da rahama Allah ya ambaci suna ne ar-rahman fi zalika al-yawmil ha'il a waccan rana mai tsananin tsoro wa kana yawman ranar tashin kiyama ya zamo yini ne asiran mai tsanani alal kafiri daga kafirai bi khilafil mu'minin sabanin mu'minai يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا رنتاش قياما يوم يعض الظالم على يديه ita ce ranar da azzalumin nan uqbatun abi mu'aidin zai zai ciji hannuwan shi kaga ai ya uddu asbu'uhu ma ne ya uddu asbu'uhu ba wa ma hannun duka ba amma sai aka ce zai cije dukkan hannuwan shi kaga dan an yi cewa duka amma dai ba'ali aka nuhi wajen sashen balaga kenan ranar da azzalumin nan uqbatun abi mu'aydin da irin shi zai ciji yatsa ko zai ciji hannuwan shi duka guda biyu nadaman wa tahasuran dan nadama da ganin hasara da tabewa da tuzarta shi a uqbatun abi mu'ayd kana na daka bi shahadataini yayi hurci da kalmar shahada sun maraja'a sannan ya koma kafiri yarda'an li ubayy ibn khalaf sadiqihi dan yadda da ko neman yarda aboki ne Ubay ibn Khalif Ubay ibn Khalaf abokin shi wanda yace manzo Allah ina na ina kiwon doki har sai na kashe ka bisa gare shi manzo Allah ya ce a ni dai zan kashe ka ashe bai mance ba aka zo yakin Badar da aka hito ya zo ya kirari halamin mubariz ko akwai wanda ya ji ya isa ya hito mu kara in wani ya ce ce a'a shi wanda nake da shi ya sani manzan Allah da ya hito wannan ya koma wani kuma ya koma mahalamin mubaris wani ya hito ya ce a'a shi da ya hito malala ce kai ba ni mashin nan ya anshi mashi ga wani ya hau da zuwa ta sai mai tus kawai sai faɗo wayo Allah ya kashe ni wayo aka ce ba ta babu laihi ba an ɗacin kuma ce ya ce zai kashe ni ai ko tuf iya mani wallahi mutuwa zani sai ya bai mutu ba sai da aka bi hayyaka a kai makaɗin ya mutu ba wanda aka tabbatar da manzo Allah ya kashe da hannu ne in ba ubai da khalaf ba kaga iyaka ashkan nasu kenan manzo Allah da kai ne ya kashe shi to dan ya koma kafiri dan ya nemi yarda aboki ne ubay ibn khalaf yandamu shi uqutun abi mu'aydin shine azzalim dan ya zalunci kanshi to zai yi nadama yawmul qiyamati gayatan nadam iyaka kai matukan nadama adin alyadaini sai zama mai cizon hannuwa ne duk guda ba ya za aka cizon dan balli ba to shi duk hannuwan ma zai cije ya addu zai cizo ala yadaihi ga hannuwa ne duk guda biyu nadaman wa tahasuran dan nadama da tabbatar da ganin hasara da tabewa yana cizon yatsa ya kulu yana cewa ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila kai su shi kai ci kai ne ce kai cuna da dai ka ce na riƙe hanyar tsira zuwa ga shari'a tare da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wailate halakati ya halakata laitani kai ci ni kai ci kai na da ma dai ka ce lam attakhiz fulanan da bin riƙi ubayyu ba khalilan aboki da dai ka ce ban yi abu tare shi ba tuna na riga na shirya da farko laƙar adallani an zikiri ubayu ya ɓatar da ni daga barin ƙur'ani ba da irja'ani bayan ya zo mani shari'a ta zo mani bi an radda ni an iman ya juya da ni daga barin imani shi ne zai kawo hikaya da abin ya faru radiyallahu anhu shi shehu ibrahim kana uqbatum na abi mu'ayd tajiran shi uqbatum na abi mu'ayd ya zama dan kasuwa wa kana fil jahiliyyati kariman a cikin jahiliya ubatu bin abi mu'addin ya zamo karimi mai kyauta ne kwarai idza raja min tijaratihi yasna'u ma'adubatan azimatan in ya dawo daga kasuwanci ne to zai yi ma'aduba shine zai kira dina a zo walima mai girman gaske wadda za a ci abinci a ci nama zamaninsu kuma a sha giya wa ya da'u a sharafa ƙwarashin kullan ya tanawar da'ama inda huwa sharaf ya kira dukkan shugabannin ƙwarashawa su ci abinci wurin shi su sha giya da nono da madara da sauransu ne to ya ce ya dawo an samu riba fasana amma dubatar wada a sharafa ƙwarashin sai ya zo ya shirya ma'aduba ta cin abinci da kuma walima ya kira manya-manyan ƙwarishawa wa min jimlati man da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jimla wayanda ya gayyato akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karba kiran shi ya zo qala lahu sai manzon Allah ya ce mishi ana wajibun alayya ijabatu da'awati ijabatu da'awati kulli man da'ani ni wajibi ne gare ni karba kiran duk wanda ya kira ni duk wanda ya gayyace ni to Allah ya ce in karba mashi musulmi ne ko kafiri to da ka kira ni na karba kiranka shi yasa an kira ka zuwa walima ko kana azumi ka je cin abincin ba dole bane amma zuwanka dole ne walakin sai dai la ta nalu da'ama kama ta kafiran to ga ina zo amma ba zan ci abincin ka ba matuƙa kana kafiri ni ba zan ci abincin kafiri ba in kana so in ci to ka musulunta sai in ci abincin ka kale ya ce la taf'al kai ko kakkai ma haka nan haba muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadhihi fadihatun alayya an tazhaba an ta'ami wa lam takul yace wannan abun kunya ne gare ni kwarai da gaske ka zo gidana ka hita baka ci abinci na ba yace wannan abun kunya ne gare ni kakkai mana haka nan kala manzo Allah ya ce mishi alaihi salam la akulu ta'amal kuffar ni ban cin abincin kafirai kai kuma kafiri ne dan haka ba zan ci abincin ka ba to shi kuma yana ganin abun kunya ne a kici abinci ne sai ga yan dai da musulunta bari ya musulunta sai ya musulunta dan manzo Allah ya ci abincin shi sallallahu alaihi wasallam kaga da ake cewa manzo Allah shawa suna so ne so na ƙarshe in ba rashin arziki ba har ya mata bace wannan kafiri ne amma saboda ɗaya manzon Allah kada ya kaci abinci ne ya ga bare musulunta ko ba dan shi wancan mugun ba shedani da shi kenan ya zama mai arziki fara gabatan fi akalil mustafa sallallahu alaihi wasallama na daka bi shahadataini ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayin manzon Allah ya ci abinci ne sai ya kalma shahada فأكرم النبي صل فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الصحابة بذلك سيجرم ما من الله صلى الله عليه وسلم دين كلمة شهادة دا إكاغا mutuƙar girmamawa ce tun da dan ɗaya ya ci abinci da gashi ya yi kalmar shahada da aka ya girmama manzo Allah tun da bai ci kai kabban wuri ba sahabbai suka yi farin ciki da wannan abu da ya faru وكان أبي بن خلف صديقا له أبي بن خلف يا زمو أبوكي وقبة بن أبي معين وكان غائبا سند أكي ونن دنا شي أبي باينا فلما رجع da ya dawo ra'ata sai zo wurin ukubatu kala da wace mashi ayyu shay'in balagani anka wani abu ne aka gaya mani dangane da kai wata magana na ji bari in ji ta ga bakin ka menene ya faru kala ya ce da hala alayya rajulun karimun ka gani karimun mutum mai girma ya shigo wurina ba habauta an yi tanawala da'ami na so ya ci abinci na ya kici fasta hayatu an ya kharuja min indi wa lam yatanawala da'ami ni kuma na ji kunyar a ce ya hita gidana bai ci abinci na ba falam ya kabal an yatanawala illa bi hadha sharɗi kuma ya ƙi yadda ya ci abinci sai da wannan sharɗi musulunta fawafaqatuhu sai na da wanda yake bukata wa shahidtu lahu shahadata ne mai kalmar shahada nan da kaji an ce nayi qala sai ce wajhi min wajhika wa taruddu ilayhi dinahu wa tabsuku fi wajhihi wa tasubbuhu yace huska ta da huska ka gamuwar su haramun ne gare ni ban koma ganinka autartar ko kuma ka yi ridda shine autar tadda aljawabu bi au ko kai ridda mi arida tarji'u yanzu nan ka tashi ka koma ila muhammadin zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ruddu ilaihi dino ka mayammai da addini shi to inda zai gane ka mayammai da addini wata busuku fi waje ka tofa mashi majina ga huska wata subbuhu ka zage shi ma za da bihi kai dai ubayu bai gushe ba da haka da shi hatta fa'ala zalik hayye haka to wasu malamai suka ce abin da ya shi hada da shi dada ukubatu na ji an ce talauci ya kai ka haka na zuwa kwaraka ya kwaraka an ce yanzu muhammadu can ka hakarin kumallo can ka kai da ran da duk muhammadu ya ɗoke maka yau shi ka tsaya ce musa da mu shi ko yana ganin kamar maka ba mai kuɗi kamata ko kuma cikin manyan masu kuɗi yake to shi ne ba shi labarin ce ai gidana ne ma an kai wannan kuma kaji kaji kaji to shi ne sai ya ce to ga sharaɗi ka ce ka ridda kuma ka zage shi ka toha mishi ka toha mishi miyau shi hukumatu a talin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallama wartadda ya yi dai ridda tukun wa ba su kafi wajihin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya toha maza Allah miyau ga huska amma miyan nan sun san inda an ka toha su ba wurin kazanta ba ne sai sun ka dawo ga ukubatu sai ya koma kuturu nan take albaras bai hito mai ga jiki saboda miyan jikin sun ka dawo mashi kaga miyau in ji wanda kawa ba da bayanin cewa dukkan halitta sun san manzon Allah sallallahu kuma suna so ne kuma sun yi imani da shi to yana kawo irin wannan sun san kowane ne annabi Muhammadu kuma sun san ba abun reni bane kuma suna ƙaunatai da haka suka dawo suka koma wannan ciwo ga wannan mutumin sallallahu alaihi wasallam waraja al-busaqu ila wajhihi tohin nan miyan sun ka daga huska shi ukubatu fasara barasan alai sai ya zama kuturta mai yunguri na tana fashewa gare shi wa qala lahu ubayyun to ubayyu saboda mai da magana ya ga bala ne ya samu dan uwa ne kuma ya hutsorata amma saboda kafirci wai sai yazo kuma zai ma manzo Allah barazana sai na kashe ka madadin ya ji tsoron abin da samu aboki ne saboda shi sai bayu ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indi farasun alifuhu ina nan da wani doki da naka turka la azalu bihi hatta aqtulaka ban gushewa ina kiwo ne ina mashi turka har sai na kashe ka bisa gare shi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce lau bal ana aqtuluka bari wannan magana ai ni zan kashe ka kaga an kware hijabin da yake bai tashi ma akwai ba sai wurin yaƙi ba da ta ce ana aqtuluka ni zan kashe ka kaga babu wani shakka manzo Allah na faɗi da kowace irin tabbas cewa ya san shi zai kashe shi ta ce ana aqtuluka ni zan kashe ka faƙatalahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma uhud sai ko manzo Allah ya kashe su ranar uhud ba ranar badar ba da nace ranar uhud aka kashe uqubatu aka kashe ubay ibn khalaf yawma uhud ranar yaƙin uhud qatala ubayyan bi yadihi ash-sharifa manzo Allah ya kashe ubay ibn khalaf da hannun shi madaukaki wa ashqal bariyati ka ko san mafi rashin arzikin halitta man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyun wanda ya kashe annabin Allah ko annabin Allah ya kashe shi bari irin manzo Allah da yake ainur rahmatir rabbaniya wanda shine tsabar rahama ta Allah a ce to hatta kai ya ɗauki makami ya kashe shi ya jefa shi wuta da kai na iyakar shi arziki kenan ainur rahama wanda shine ƙwayar rahama ta Allah allazi zatuhu kulluha rahmatun wanda yake dukkan shi zati ne rahama ce tsitsa idza qatala insanan in manzo Allah sallallahu alaihi takka ya kashe mutun da hannu nai ta bayyana anna hadha shaqiyun ya hito hili ya bayyana cewa wanda manzo Allah kashe kai mara arziki dai ne kuma ya hi kowa tsiya faqatala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ubayyan sayyidina rasulullahi alaihi salam ya kashe ubayyu da kai ne ranar yakin uhudu ranar da yaka cewa halmin mubaris wanda ya zo ya ce a muhammadu da naka so ya taho wani ya zo haka da ya ce shi hobi hada da kowa sai ubangan ya ya zo ya ce kai ba ni mashin nan ya hisge mashi ga wani ya ta ɗan dagale da shi ya dawa ta kina ya faɗo ya ce katalani muhammadun katalani akan gashi ya faɗo ya ce to mi ya maka ba miki jiki ka ce kuma ce ya ce ana katulu ana katuluhu ana katuluka ai komai wato ha mani wallahi mutuwa zani an ka kwashe shi dai haka nan ga hanya ya mutu ala ƙara mishi nauyin azaba wa qabla zalika kahin uhudu fi badarin a wurin yakin badar ukhiza uqbatu ibn abi mu'ayda an kama uqbatu ibn abi mu'aydin kuma bai dawo musulunci ba waje abihi muqayyadan fi salasil aka zo shi daure cikin sarƙoƙi a to wanda ya zo bayan ridda ya toha manzon Allah miyau ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya faran cikin ubayyu fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan an yaqtulahu sai manzo Allah ya hori Ali ibn Abi Talib ya kashe shi faqatalahu ya kashe shi wa qata'ahu qita'an ya mai guntu guntu da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ana kashe shi fa kala yace a uqtalu bayna yaday quraishin sabran man li sabiyati za a yi min irin wannan kashi a hankali kaɗan kaɗan gaban ku ya ku ƙwarishawa to yankun bari an kashe ni ɗiyan ku kaji shi yasa ya ce malisa biyati kuma ya kawo bayyana da ya ƙureshin don tuna musu cewa shi ba ƙureshe ne su ma ƙureshawa ne in shi ya yi laihi to ɗiya na ihwa ai dangin su ne shi yasa ya ce bayyana da ya ƙureshin malisa biyati ya ce to wa zai tsaya man ga yara na ƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce annaru wata hiya lisabiyatika wato ma'ana ‘ya'ya ne ba wanda zai musulunta shi ma wannan fara labari da gaibi ne ɗaya ne kabba wanda ya musulunta balantana ya ce annaru wuta ta tabbata kaga ya ja ma ɗaya ne bayan ya ja ma kai ne ya ce annaru hukumatu na bi mu'aidin katalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaga dai hukumatu na bi mu'aid manzo Allah ne ya kashe shi da kai ne tun da ya sa aliyu na bi ɗalibi ya mishi wannan kashi na wulakanci na'am wala ma sala man yabqa li zuriyatihi da ya tambaye wanda zai saura cikin zuri'a ce qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Allah ce mako masu annaru wuta fali hadha dan wannan abun da ya ja masu la yurja lahum khairun abadan zuri'a ce ba a yi musu kauna alkhairi ba a samu wani ba wanda ya zo musulunta kaga yanzu sauran mutane za ga an ce wane dan wane haldun walidi ga wanda ga sunan da duk manyan kahiran nan zaka ji ana faɗin sunan ƴaƴansu cikin manyan manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji dai kamar Ikrama ibn Abi Jahl bayan ya gudu ran fatahu Makkata mata ta ta musulunta ta neman mai ceto ran Annabi sallallahu alaihi rasulullahi irin Ikrama bai kamata ya bar jama'a ba dan mai taimako ne ba za ka yahe mishi ba in ya musulunta ina ina ta ce ya gudu ya ce ki je in ya musulunta ba zan taɓa shi ba ta ce to shi kenan ta je aka ba ta shaida cewa da gaske ne aiko ta aka yi ta zo wurin masu jirgin ruwa ina wane suka ce a da ya zo kai shi tukunna yana so a ɗauke shi a raba shi da makka aka ce to ya kalmar shahada ya ce kuka yana kalmar shahada yana baro makka ai shi ya rabo ni da gida ita dai samun sa hayyabatta ta zo daga baya aka ce lalle ya zo nan mu mun rabu da shi saboda mun ce ya kalmar shahada amma dai ga tsammani ya yi ƙasa kaza ta shiga jirgin ruwa ta bi shi da ya ganta ya ce a ke wance ba a kashe ke ba ta cewa an ka kashe ai maka ba a kashe kowa ba sai abin da ba a rasa ba ya muhammadu ta ce babban mutum karimi mai rahama mai kaza mai afuwa ya ce duk ya yahe mutanen makka kai dan tsoro ka gudu to an ce haka an yahe maka ke bari wannan magana ta ce wallahi ya ce da za ka zo ka musulunta ya yahe ma duk abin da ka yi kin tabbata ta ce ga shaida to ya za a yi ta ce mu tahi sun ka taho ana gobe zai shigo manzo Allah ya ce ikrama tubna bi jahalin na nan shigowa kada in koma jan bace uba ne jiko ya ce abuja da askal ummati shi ne fi arziki amma ce kakku cuci mai rai da abun da matacce yayi abuja da na can wutar jahannama bai kamata a bata ma ikira mutu rai ba wurin zagin uban shi manzo Allah hana a zagi Abu Jahali saboda Ikram ibn Abi Jahl to amma ga shi wannan da yace mallisa bi yace annaru shikenan an gama da su Allah ya kiyaye mu wa yawmal qiyamati ran tashin qiyama yatanaddamu ala hadhihi alfi'la zai nadama akan wannan aikin da yayi wa yatanaddam ala ittikhadihi hadha alkhalila ala ittikhadihi hadha alkhalila alladhi adalla an as-sabili ran tashin kiyama kuma zai nadama riqan ubayyu da yayi aboki wannan da ya bada shi daga barin hangin shari'a wa kadhalika wa kana shaytanu shaidan wa a shaidan kenan ubayu ko ubayu na halak shaidan ya zamo hazula mai yawan tabawa lil insani ga mutum kafiri to ba shi kadai ba tsakanin su duk abin da shaidan ya tura mutum har ya kai shi ga halaka zai ce bai ji bai gani ba ai kaga zai nemi Allah ba shi dama cikin wuta ya yi taro na ƙarshe da 'yan wuta Allah ce ya ba shi dama a zo duk a tara mai 'yan wuta a tattalin mashi mimbari ya hau ce jama'a na ji kuna ta la'anta ta kuna cewa ni nisa Allah kawo ku wuta don Allah cikin ku akwai wanda ya taba gani na duniya don Allah wanda ya ganne ya faɗi sai mu taba ganin ka ba ya ce to ba wanda ya ganne cikin ku amma kuna ta cewa nisa ku kayarci Allah ubangiji shi ya hadice ku ya aiko muku manzo ya aiko littafai amma an ka kira kun ka ƙi bin abin da manzon Allah gaya muku kun ka tsaya kuna taba wata gumaka aikin banza to kuma sannan gani ga ku cikin wuta ban ce ku kun kawo ni ba ya za ku ce ni na kawo ku to da yau duk cikin ku ka kowa ko mu ambato na da mugun abu ban kawo kowa ba kowa rashin arziki ne kawo shi sai ya gangara ya shige ku loko da ba a koma gani ne kaga ya ka tabawa kenan ko da can wurin hisabi bai tabar da su ba nan tunna ya ce yana gayyata ro ai za ya tsammanin mai gida zai ce Allah ya hidda su ko to sai ya ce kawai dan me suka zagi ne rashin arzikin su ya kawo su ta bashi ba dan Allah ya aiko manzon da tawai an yi an yi sun kibi ne shi da basu gani ba to shedan mai tabawa ne kuma da aka sa khazulan ba a aka kawo sigatul mubalaga khazulan mai yawan tabawa ba wai so guda ba dabi'a ce gare shi mai yawan tabar da wanda suka bi shi ne bayan ya turukahu shine ya bashi wa ya tabarra minhu indal bala ya kubuta daga mutum lokacin da ya ga bala'i wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura za a koma bayani tsakanin manzon Allah da su wanda aka aiko sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna irin tausayin shi gare su wa qala ar-rasul manzo muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji na inna ƙaumiya mutane na ƙurashawa ittakhadhu hadha alqur'ana sun rike wannan qur'ani mahajuran abun bari shi da matuduka sun kaurace ma alqur'ani ba halaka sai ka so ayi ba a karkato zukatan su sai arziki shakahum ila khaliqihi ya kai kukan quraysha zuwa ga mahalicci ne Allah ittakhadul qur'ana mahjura ay matrukan suriki qur'ani abun bari abun kaurace ma fali hadha dan haka na hasharu shari'a ta na an yakuna inda ahadin mushafun ya zama mutun na da qur'ani wala yata'ahadu bil qira'ati bai kai ya komo wurin qur'ani da karatu kaje qur'ani irin masu aje qur'ani ga mota ko kuma ga kabat ana kawa da shi ta haga ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran manzo Allah ya kuka ga haka nan ka da qur'ani ka dauko ko baka sauka ba ka karanta nan gobe ka karanta nan jibi ka karanta nan in ma biyu ne ka diba nan wannan ka karanta an ka sauka ko kai wani abu kuma ka dauko wani kuma ka karanta ai matarukan fali hadha naha shar'an yakuna inda adam musamma la ta'hudu bil qira'ati faka'annahu ta'arrada li tarkil qur'an rashin karatun qur'ani wato kamar ya gitta kai ne daga zai bar qur'ani kullu musafin lahu haqqun ala malikihi an yata'ahadu bil qira'ati fi ba'd al awqat ko wani qur'an na da haƙƙi ga mai shi ya bibiye shi da karatu cikin ba'alin wakutin shi in kana musafani ta ƙara fi hada taratan wa taratan fi hada in qur'ani biyu gare ka yau kai ga wannan gobe kai ga wannan wa kadhalika man hafaza shay'an min al qur'ani wa tagafala anhu to kuna ji alaramomi hakanan wanda ya haddace wani abu na alkur'ani kuma ya rabkana gare shi hatta nasiyahu har ya manta shi ya dakhulu fi hijranil qur'an shi ma yana shiga cikin kaurace ma alqur'ani yana cikin wanda Allah ya saurari manzo Allah kai karasu yaqulu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ma ma'anahu manzo Allah na faɗin abin da ga ma'anar shi wato shi manzo Allah ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar don wanda ya mani ƙarya da gangan ya zaɓan makan shi wurin zama na wuta Allah kiyaye mu to shine dan wannan taka tsantsan kada a kawo hadisi a canza lafazi sai a ce ma au ma ma'anahu ko a ce fi ma ma'anahu wato ko ba lafazin ba dai ne ma'ana kenan to a wannan maza Allah faɗi ma ma'anahu abin da yake ma'anar shi ko ba lafazin ba ne shi inda aka bar al-kaba'iri an ya hafaza ahadun ayatin min al-qur'ani summa yansaha ya ce mafi girman kaba'ira mutum ya haddace ayar ƙur'ani kuma ya manta ta ya ƙulul ulama'u malamai suka ce yansa ha hatta la ya kadira an ya ƙara fil musab wai dan abi dan muna mu ragaye sauki sai an kai fassara mai sauki cewa yansa haɗin nan wai ya zama ko ga ƙur'ani bai iya karanta to ya manta ta kenan amma kai haddata zube in ba da gangan ba ne to sun ce bai shiga cikin wannan ba ya yi sauki ta la ya kadiru ta la ya kadiru an ya kara fil musaf haza rubbama la ya kau shehu ya ce amma dai mutum ya hada ci qur'ani ya koma ko an buɗa bai ganewa ce da wuya ya auku da wuya ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran ay matarukan وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفي بربك هاديا ونصيرا ana lallashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada ka ga Qurayshawa sun matsa ma da kiyayya ga su mutanenka ga suna son ka to ba falahin da gare ka ba kaga da yace saqif kwanan shi 30 shina addu'a fardiyya yana kiran mutane guda guda su musulunta kuma ba su amsa ba sai ranar da zai hito ya je wurin su abdiyali su uku su ba suka yi mishi wulakanci suka jajjehe shi to da zai hito shi ba wai laihensu ya gani ba a'a ganin ya kai shi bai iya bai iya wannan aiki ba kama wato bai isa Allah ya aiko shi ba ko ko bai yi abin da ya kamata ya yi ba shi yasa ba su musulunta ba wato ma in akwai laihi to laihin nashi ne ba na Allah ba ne ba nasu ba ne ya ce amma duk da haka in ba a ɗoki ya yi laihi ba illa mai kumbi ka gazabun alayya fala'u ba ne Allah in ba kai hushi da ni ba to ban damu ba to shi ne aka ba shi haƙuri cewa ba wani laihi gare ka ba kun ba rashin iyawa ba ne haka al'amarin yake wai gwanin rawa da ya faɗi ya ce wata rawa haka aka yin ta to haka wannan ba faɗo an kai kun ba wai ba iya ba ne sha'a haka muka shirya duk wanda ya gabace ka na manzanni za mu sa mutane ne su yi gaba da shi su cuce shi hiyama da wanda an kai maka za nan ka ci gaba da aikinka haka lamarin yake waka zalika kama ja'alna laka aduwwan min mushriki qaumika yadda mun ka sa maka makiya cikin mushrikan mutanenka ƴan uwan zumuntarka ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka nan qablaka kahinka mun sanya ma kowane annabi da yazo kahinka zo makiya mujrimai daga ƴan uwa ne da wanda ba su ba kuma suka haƙuri kai ma ka haƙuri kamar su shine al-mushrikin fasbir kama sabaru kai haƙuri da suka yi wa kafa bi rabbika ubangijinka ya isa hadiyar laka mai shirya da kai wa nasirar laka mai taimakonka ala adaya da akan makiyanka ibadatullahi tabaraka wa ta'ala annahu na adatullahi tabaraka wa ta'ala annahu la yunsibu khalifatan illa wa nasaba lahu aduwa min al-akabir yace ada al'ada Allah tabaraka wa ta'ala da ɗai ba zai sa khalifa ba sai ya kuma sa makiya daga manyan mutane su zama makiya gare shi lian Allah tabaraka wa ta'ala tajalla li adam waj'alahu khalifa ce kaga saboda Allah ya yi tajalli ga annabi Adamu har ya mai da shi khalifa ta yace inni ja'idun fil ardi khalifa zan sa khalifa ta a cikin ƙasa huwa Adam shi ya Adam to fa kharaja iblis min jihati shimal sai shedan ya hito ta wajen hagu wa sara aduwan li Adam ya zama makiyin annabi Adamu tun daga sannan bai bar ƙin shi ba kuma shine yana so ga ƴaƴan Adamu shine mu da shi dan ka ƙin mu هذا العدو بسببه رفعت درجة آدم حتى وصل إلى ما وصل إليه أما كما سيزما حسدا غمي ربو تاكي wannan ƙiyar da shi ɗin kai ma Adamu saboda ita ne Allah ya ɗaukaka daraja Adamu har ya kai inda ya kai wal'adu ya zdadu su ƙudan wa halakan wa bu'udan min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala shi maƙiyin wanda Allah ka so ko da yaushe yana ƙara samun faɗuwa faɗuwar daraja da faɗuwar matsayi da kuma halaka da nisa daga rahama Allah tabaraka wa ta'ala li'anna man haraba waliyan lahi haraba hulla dalili shine duk wanda ya yaƙi waliyin Allah masoyan Allah to shi ko Allah da kai ne zai yaƙe shi kaga ya gama faɗa da Adamu wani ya zo cikin manzanni da muminai ya kama faɗa da su sun ka wuce wani ya zo har zuwa manzan Allah bin Salama har zuwa yanzu waje ala nuhin kan'ana waladahu yasa ɗan ɗan shi kan'ana shi nuhu ya zamo maƙiyin shi sara kafiran kan'ana ya zamo kafiri yu'adi nuhan yana gaba da ƙiyayya da nuhu waje ala ibrahim namrudam na kan'an ya sanya Ibrahim ya sanya ma Ibrahim alayhi salam namrud ibn kan'an ya zama makiyin shi waja'ala li Musa fir'auna ya sanya ma annabi Musa fir'auna waja'ala li Isa al yahuda ya sanya ma annabi Isa yahud su kishi wadada yanus wannan abokin shi da ya shiga dan ya zo da shi sai Allah ya ɗauki sifa annabi Isa ya jewa mashi ya ɗauki Isa zuwa sama da ɗaya nusu ya to ya ce ban gan shi ba an ka ce wane ne ya ce isa kai isa ba ka ga isa ba kai isa shi ne sun ka ba kashi sun ka kashe sun ka rataye wa ƙaumahu da mutanen shi waje alalin muhammadin sallallahu alaihi abu jahal ibn hishamin ya sanya abu jahal ibn hishamin ya zama maki ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kaga saboda ɗaya ya musulunta ikramatu ibn abi jahalin manzo allah hana a zage shi kazalika li kulli siddiqin hakanan dukkan waliyi siddiqi shi ma Allah zai hore wani maki munkiri ya zamo ya zo ya addabai da kiyayya al'ulama'u warasatul anbiya kakkumanta malamai su ne magada annabawa la kulli kulli siddiqin min fir'auna walakin ma'alu kulli fir'auna ma'alu man qablahu min al-fara'ina ومآل أولياء الله مآل من قبله من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم سنة الله التي قد خلا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا yace haka dukkan wani siddiqi waliyi to sai an hore wani fir'auna tare da shi maki ne kamar dai yan dariƙa da makiyansu munkirai yanzu kaga ashe aiki ne suka wani babba ka cewa Allah ya saka ma ‘yan uwanmu munkirai da cutar da suka yi muna aka na muka ya ce sun mai da mu zuwa ga Allah da ba su mu sai mu darrahe mu ba Allah mu kama su ta amma mutum na neman ka ya kashe ba sai gudu ba sai ka koma Allah ce dama ni ai ni ka son ka kana hange hange to yace Allah ya saka mu munkirai da alkhairi sun mai da mu zuwa ga Allah kuma sun hana mu hangi wani Allah sun bari mu zama da'iman tare da Allah don haka makiya su ta su kuma kai ku na Allah kai ta harka Allah ba ruwanka da su su kira sunan ka zaga ka kira sunan Allah ka samu rahama yace sai dai makoma kowane fir'auna wanda ka gaba da waliyin Allah shine makoma fir'aunonin da sun kai gaba da annabawa me an kai masu an halaka su shi ma munkiri ƙarshe ne halaka tun duniya ya je kuma shiga wuta makoma waliyan Allah shine makoma wasu gabace su su annabi Nuhu su annabi Ibrahim annabi musa annabi isa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga za a halaka munkirai mu kuma ahali mu sakata mu wala tun duniya mai ba ka ce Allah ne shi kawo su da mahadishi bayana shi taho shi yanka milahake mai murna to ko bai zo ba dai za ga cewa kowane shehi ya rasu to gida ne da zawiya ta za a ga cewa tana ci gaba tana ci gaba su ko ko bai ɗaukaka su mun kirai duk wanda ya mutu ya mutu mutus duk wanda ya mutu ya mutu mutus kuma ko dan duniya aka ɗariƙa da sufanci wallahi ya kamata a yi dan da'iman wa'aban za a ga ci gaba kawai ake kuma ci gaban duniya da lahira kuma ko maƙiyinsu ya san su ne na Allah su Allah ke ji mu kunya dan su Allah ke rage mu kowa da ke raga mu kowa da kowa to a taimaki na Allah a halaka wanda ka kin na Allah sunnatan la shine al'ada Allah Allah ce karkala wanda yake haka ta shuɗe bayan qablu kahin yanzu walan tajida tabdilan har abada baka samun canji li sunnatin lahi ga al'ada Allah subhanahu wataala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين